آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا همة الشيخ اذكري لنا بهذا المحضر ولتعطفه بنظرة تأتي لنا بالظفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضر المصر يا من الله صلى الله عليه وسلم waɗanda muka haɗu da su a wannan mazauni don munasabar nuna murnanmu da samuwar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama musamman jagoran wannan mazauni maulana sheikh nasir da kuma maulana al'imam adam da maulana sheikh haruna bama imam na zonfayi da sauran limamai da muƙaddamai da shekannai da dukkan mahalarta masu girma wanda suka haɗu dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan mazauni mai albarka sannan ina mai isar da saƙon gaisuwa da kuma hanzari daga maulana profeso a shek ibrahim ahmad makari hafizahullah chief imam na shehul maut wanda shi aka gayyata wannan mazauni uzuri an dai san su daman ma'abuta uzuri ne a koyaushe to yau ma dai uzuri ya hana shi halartar wannan wuri ya kira ni ya ce in zo in isar da hanzarin shi a wannan wuri kuma in wakilce shi muna masa fatan Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa jagoranci Allah ya ƙara riko da hannayen shi hidiman na Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam alhamdulillah in gode wa Allah tabaraka wa ta'ala wanda yayi mana ni'imomin shi marasa iyaka al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idan muka tsaya muka kalli ni'imomin da Allah tabaraka ta'ala ya mana da madda alqur'ani yana ce mana wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha ko da mutum yayi kokari ya kirdige ya iyakance ni'imomin da Allah tabaraka ta'ala yayi mana mu al'ummar musulmi al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama alqur'ani ya ce mana ba za mu iya kididdige su ko mu kiyaye su cewa guda kaza bane ko kaza hakika yana daga mafi girman a ni'ima da Allah tabaraka ta'ala ya mana da ya sanya ma ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'ummar da annabawa da yawa sun nema daga Allah tabaraka ta'ala ya amshi annabcin nasu ya amshi manzancin nasu ya kashe su a sauran rayuwarsu ma'ana abinda ya rage na rayuwarsu sun ba Allah ajiya in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo to a tashe su su ƙare shi sauran abin da ya rage na kwanakin su suna cikin al'ummar manzan Allah wanda kuma da ƙarshe a tashe su a cikin al'ummar manzan Allah a ranar lahira sun nemi haka da yawa daga ciki annabi Musa alaihi salatu salam wanda alqur'ani ya ce masa ya Musa in tsafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa kun ma atituka wa kun min shakirin ai kai ma annabi Musa ko da baka zama al'ummar annabi Muhammadu ba ai kai ma dai ban bar ka haka ba ka diba zaɓin da na ba a cikin mutane na zaɓe ka na sanya ka zama annabi mursali bayan nan ma har nake magana da kai wa kallama Allah Musa ta kalima minhum minhum man kallama Allah ai kana cikin waɗanda Allah ya zaba ko tilka rusul fadalla ba'dhum ala ba'd daga cikin sai akwai annabi Musa minhum man kallama Allah ko so da haka ai kai ma na zaɓe ka so da abinda na zaɓe ka nan na ba ta shi na manzanci da yin zance da kai to ka amsa ka gode amma ka zama al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan kan ba a sanya da kai ba sannan amma annabi isa alaihi salatu wassalam mun ganin yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya dakatar da rayuwar shi ya jinkirta shi ƙarshen zamani zai zo ya zama cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka kalli wannan sai mu ce mun gode wa Allah ashe zamin da Allah ya mana ya sanya mu muka zama al'ummar sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashe matsayi ne mai girma wanda har annabawa ma suna nema su samu kansu a cikin mu har ma Allah ya zaɓi wani annabi mursali ulul azmi ruhin Allah tabaraka wa ta'ala ya maido shi ɗaya daga cikin al'ummar manzan Allah kai lalle wannan al'umma ta manzan Allah ta girmama to fa mu ne al'ummar manzan Allah manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da yazo sai ya zamana ba mu samu kasancewa cikin sahabban shi ba ba mu samu kasancewa cikin mafi alkhairin karnin nan guda uku da ya faɗa ba khairul quruni karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum fal amsalu bil amsali ba mu kasance a cikin wannan karnuka guda uku ba to amma shikenan dan ba mu zama cikin wannan karnuka guda uku ba shikenan mun tashi a tutar babu a'a da na karnin farko da na karni na biyu da na karni na uku da na ƙarni na ƙarshe ma da za a yi wanda ba mu san wanne ne ba abu ɗaya Allah yake bukata da wurin duka shi ne san manzon Allah ko ka zo a wancan ƙarnin idan ba ka san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har gobe a wurin Allah zuwan ka ƙarnin farko ƙarnin manzon Allah bai ma amfani ba ya isa dai abun misali a waɗanda suka zauna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar su Abu Jahalin Allah ya ƙara masa la'ana da sauran ire-irensu sun ki manzan Allah samuwar sa karnin farko bai amfane su da komai ba samuwar sa karnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam makwabtakar su da manzan Allah bata amfane su da komai ba haɗa ƙabila da suka yi da manzan Allah bata amfane su da komai ba kamar Abu Lahabin tare da kasancewar shi ma addin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam amma da ya rasa soyayyar manzan Allah wannan danganan bai amfane shi da komai ba sai ga shi soyayyar annabi sallallahu alaihi wa sallam ta ɗauko wani mutumin a mutumin farisa ba ma balarabe ba balle a ce yana da alaka ta jini da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu wannan amma soyayyar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta kekketare shi daga ko ina ta maida shi ahlul bayt manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna Salman al-Farisi yace Salmanu minna ahlul bayt me ya kai Salman wannan matsayin soyayyar manzon Allah me ya fitar da Abu Lahab daga kasancewar shi dangantaka da manzon Allah ba ta masa amfani ba kiyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kiyayyar ta manzon Allah kar ka ɗauka sai mutum ya ƙi yin sallah ya ƙi yin azumi ya ƙi yin kalmar tauhidi la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya ƙi yin zakka ya ƙi yin hajji sannan za ta cutar da shi wannan ƙiyyar ta annabi wallahi ko ya yi sallah ko ya yi azumi ko ya yi hajji ko ya yi zakka ko ya faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah in dai babu san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan ba za su yi masa amfani ba kasancewar shi a karnin da manzo Allah ya rayu ba zai masa amfani ba a samuwar su Abdullahi bin Ubay bin Salul ya tabbatar mana da haka Abdullahi bin Ubay bin Salul ya wadi kalmar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya yi sallah har ma tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a bayan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ne limamin shi ka san kuwa sallah a bayan manzan Allah ka bi annabi a matsayin limami wannan sallar ta isa ce kana da garanti amma da ta rasa soyayyar manzan Allah mai ita ya rasa soyayyar manzan Allah sai gashi bata amfane shi ba ashe idan mu da muka zo a wannan zamanin mu diba mu gani muna son manzan Allah in muna son manzan Allah kar mu yi nadamar rashin samuwar mu a zamanin farko an samu abin da shi ne muradin Allah cikin bayin Allah to mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya a daidai lokacin da wasu ba'arin musulmi ba abin da yake tayar musu da hankali sai abin da ya shafi janabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu nan maulana a Sheikh Imam Haruna Bama yake faɗa man a bayan ana karanta alburda din nan sai yake cewa masu kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ba su more wa rayuwa ba saboda ba wani abu mai daɗi da suka tsanana dan duk wanda aka haramta ma jin daɗin yabon manzon Allah dan lokacin da ake ban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu masoya mu kadai muka sanya muke ji a cikin zukatanmu amma a daidai lokacin da idan aka zo aka ce za a yabi manzon Allah wani shi ba wai za a haramta masa jin wannan daga a zuciya ba a'a har ma za a sanya masa bakin ciki da damuwa cikin zuciyar shi kuma sai an yi magana sai ce idan har baka yi bakin ciki lokacin da ake yaban annabi ba idan har baka ji cewa masu yaban manzon Allah nan sun yi guluwi ba idan har baka ji cewa masu yaban manzon Allah nan bai an je lahira wuta za su to kai ba ma ahlus sunna bane ba musulmin kwarai bane akwai wani daga cikin mutanen almajirin ko in ce abokin albani albani ba turai irin wannan a nasirjinin albani duk da daga baya wasu abubuwa su san shiga tsakaninsu amma shi ma ba wahabiya ne inni ya rubuta wani littafi sunan littafin kutubul laysat min islam wai wasu littattafai wanda kwata-kwata ba ba na musulunci ba ne amma abinda zai baka mamaki littafi na farko da ya fara rubutawa shine alburda wai littafin alburda ba littafin musulunci bane kwata kwata amma menene laifin mai alburda ya yi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe maganar da na faɗa cewa akwai wasu suna nan da da'awar musulunci da da'awar cewa wai su ne ma original a cikin musulmi wani tujabu ne amma ya banka da manzon Allah a littafi ya isa ya fita wannan littafin daga da'irar musulunci to lallai idan muka laliba muka ji ba cikin waɗannan mutanen muke ba to hakika sai mu gode wa Allah tabaraka ta'ala ya zama dukkan shagulgulan mu ba abin da yake sa mana nutsuwa ya sa mana farin ciki sai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'ummar musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ya kamata dukkan halittar Allah su so annabi Muhammadu ba wai sai musulmi kawai ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama alqur'ani ya faɗa mana wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin manzo Allah sallallahu duk abin da Allah ya halitta to manzo Allah rahama ne ga wannan abu ta yaya mutumin da ya zame maka rahama ya zame maka sanadiyar samuwar rahama ya zame maka sanadiyar kwanciyar hankali da samun dukkan sa'ada da rabauta da kake nema amma ce ba za ka yi mata musafa'a da soyayya ba kawai soyayya kawai wadda soyayyar nan fa da muke wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu sani ba fa tana amfanar manzon Allah ba tana amfanar mu ne kawai za ta ba mu wani lasisi da za mu samu rahamar Allah mu samu tsira duniya da lahira mu samu dukkan ɗaukaka amma in ba haka ba yau da al'ummar duniya gaba ɗaya na farkonsu da na ƙarshensu da mutanensu da aljannunsu da dukkan abin da Allah ya halitta su taru wuri ɗaya su yi zanga-zanga su ce kai mu fa daga yau Muhammadun Rasulullahi din nan ban yarda Muhammadun Rasulullahi bane dan Allah ya tashi daga Muhammadun Rasulullahi a wurin Allah ya rage darajar shi a wurin Allah abin da zai faru ranar duk da aka ce aka ta faru la kadar la misali da zai faru abin da zai faru kawai shine dukkan halittar nan gaba daya Allah ya tara su ya azabtar da su ya halakar da su ya la'anci su suke annabi Muhammadu ashe izan dukkan wanda ya so manzon Allah bai kari manzon Allah da wani abu ba a'a ya kari kanshi da wannan soyayya wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai cutar da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallam bai rage annabi Muhammadu ba a'a ya rage kanshi ya jefa kanshi cikin damuwa ya jefa kanshi cikin halaka so da haka alhamdulillah a soyayyar mu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya raba ya arzuta mu da ita da ya rarraba komai sai zama da mu a cikin kasan mako san manzon Allah to Allah ya gama mana komai wannan soyayyar al'ummar musulmi ita ce addinin musulunci saboda idan muka kalla al-islam addinin nan na musulunci wasu za su ɗauka sallah azumi zakka hajji tauhidi su ne addinin musulunci amma idan muka kalla gaba ɗaya za mu ga ana ce da su arkanul islami rukunai ne su na musulunci amma ba su ne musuluncin ba dan idan ka kalla tarkibi ne ibafi arkanu daban islamu daban sunaye ne guda biyu aka hada wanda bai gane ba zan ba da misalin da zai gaggawar ganewa idan aka ce maka abdullahi mudafun ne da mudafun ilayhi amma kai ta sani abdu daban allahu daban allahu daban an yi izafar abdu ne zuwa ga allahu so da haka da aka ce arkanul islami arkanu daban islamu daban to su wane ne arkanu shine tauhidi sallah azumi zakka haji wannan su ne arkanu to mu tambayi kanmu menene islamu islamun wanda shi ne abun neman shi ne san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam dalili akan haka ko shi ne hadisai da suka yi nuni zuwa ga soyayyar manzon Allah suna kunshe da wata ishara da jilala da za ta nuna maka cewa wannan soyayyar shi ne addini domin an samu kamar yadda na faɗa an samu wanda sun yi wannan rukunan musuluncin gaba ɗaya amma zuciyar babu san manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai zama dukkan waɗannan abubuwan bai hana su shiga wuta ba har ma ta kai matsayinsu a wuta har ya ci matsayin Abu Jahil ya yi matsayin Fir'auna da Hamana. Domin Al-Qur'ani ya faɗa mana cewa su munafikai da munafiki na fi darakil asfali minan nar. Munafikai suna ƙarƙashin rufi na can ƙasa na wuta. Abinda wannan ayar take son faɗa maka shi ne. Idan aka zo lahira, abinda za a fara zubawa a wuta su ne munafikai. In aka zuzzuba su sai a kawo kafirai sai a ta ɗora a kansu. idan aka yi irin wannan tsarin sai aka ce ka fito wanda yake na ƙarshen ƙasa ba za ka iya fito shi ba sai ka fito na saman shi ba san ko an gane misalin da nake yi ba to ana so a ce ma matukar ka ga munafiki ya fito daga wuta to Abu Jahil ma ya fito Fir'auna ma ya fito su kuma sa Abu Jahil su Fir'auna wutar su khalidi na fiha abadan ne tun da wani har abada so da kamar yake san faɗa ma ana so a faɗa maka cewa munafiki ma ya dawo mu har abada dan in ka ga shi a waje kafire ma sun fito amma ni ya kai su wuta rishin sallah a a munafiki ba shine wanda rishin sallah ta kai ba kafiri shine rishin sallah ya kai shi wuta ma salatukum bi sakar qalu lam nakum minal musallin amma munafiki yayi sallah munafiki yayi azumi ya yi duk abin da musulmi ke yi me ya rasa soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe kin manzon Allah shine kafirci number one in ya so duk wani kafirci bayan wannan ne shi ya sanya za a fara da wanda ya yi sallah ma ya ki manzon Allah ta ce wannan ai kama bi zama mugu a wurin Allah har tare wanda ce shi sallah ma baya yi gaba daya kamar yadda Maulana ya faɗa ya ba mu kisa yanzu ko ta ce wai dama dama gwanda haka tsohuwa ta ce gwanda haka to ana so a gaya ma wallahi al'azim da kai sallah kana kin annabi Muhammadu har ƙara ma ka yin sallah kwata kwata da abin da zai faru shine kai sallah kana kin annabi Muhammadu da wanda shi bai yi ma sallan kwata kwata ba duk yan wuta ne amma a wutar wani yana saman wani to wanda yake yayi sallah yana kin annabi Muhammadu shine a can karkas can kasa shi ai koman da azabar wuta nauyin kafirai ma ai ya ishe shi a ce kan shi za su ta jinjirawa sun za su danne shi ai wannan kawai ya ishe shi azaba dan la kuma isa ba to kuma ga azabar wuta me ya da masa ya zama bayan azabar wutan ma har sai an daddanne shi da nauyin kafirai rena wa Allah wayo astaghfirullah azim astaghfirullah astaghfirullah kalmar mata yi daidai ba amma dai na san an fahimci me nake nufi hausa ba ta hau ba ko da ma'anar ta hau wato يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يخادعون إلا أنفسهم to wannan kaman wani abu na kaman yaudara da suka yi wa Allah shi ya sanya Allah ya musu wannan mummunan sakamakon wato ba sa san annabi amma bari su wani abu kaman wayo yi wani abu kamar yaudara su zo su nuna wa Allah ai mu muna tare da annabi Muhammadu wai zalakul ladzina amanu alu amanna ai mu muna tare da annabi Muhammadu ya haɗu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce to haka ne to shikenan za ku haɗu da ni ko lallai dan wannan aikin da kuke yi waɗancan kafirin da ba su zo ma sun fi ku wannan kenan amma idan aka samu soyayyar manzon Allah an samu komai idan mutum ya je lahira Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ina guzurinka sai ka ce sallah to za a zo a yi ta dubawa sallar nan sai an yi mata screening wai amma yadda aka ce ayin ko ba a yi ba don manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa mana akwai mutanen da idan sun yi sallah sun ƙare idan aka ɗauke ta aka kai ta inda za a amsa an gama yi mata screening za a yi tiling ɗinta a rubuta cewa wannan an amsa idan an duba aka gama ita ya kyautace ta sai mala'iku su ce Allah ya kyautace ka kamar yadda ka kyautace sallah ko wani riwaya ce sallar ce za ta ce Allah ya kyautace ka kamar yadda ka kyautace ni amma idan yayi mara kyau ya yi burji-burji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a nade ta kamar yadda ake cikin ya tsumma sai a jefi fuskar shi da ita ce Allah ya muna na fuskar ka kamar yadda ka muna na sallar nan ashe akwai sallar da idan aka yi aka je zikirinin ba ta haihuwa har ma akwai wanda ya zo gaban manzo Allah a cikin masallaci ya yi wata irin sallah ita wannan ba ma ta je wajen zikirinin din ba annabi ce wannan ba ma kai ba irji fasalli fa innaka lam tusalli koma ka yi sallah dan ba kai ba ba cewa mai koma ka sake ba da ta kai koma ka sake ta farkon ta yi an dai samu matsala ne ya ce ai ba ma ka yi ba kwata kwata je kai sallah idan mutum ya je wa Allah da ya je lahira aka ce ina dan guzurinka ya zo da sadakar shi da zakar shi ita ba za a zo a duba ikhlasi akwai ikhlasi a ciki ko akwai dan nau'in riya zakar an fita daidai an kula da nisabi da lokaci ko ba haka ba duk za a yi wannan screening idan ka je wa Allah da azumi ka ce guzurinka azumi shi ma za a duba ka ce guzurinka haji shi ma za a duk abin da kawai za a duba amma in ka ce guzurinka soyayyar manzan Allah soyayya ta zo da ita sai ce to ga inda annabi Muhammadu san yake masoyin nan naka je zauna wurin shi ba wani tsirini wannan ne sahabin nan na ƙauye da ya zo ya tambayi manzan Allah mata sa'a wannan abin ya gane shi ya sanya sai ya isa zuwa ga point kai sai bai tsaya na bege ba ya rasulullahi mata sa'a yace ai kai da kake tambayan tashin alkiyama ma a adatta laha faɗi guzurinka dan in an je lahirar ma guzurin za a tambaya da me ka zo ai kuwa da ya gane yadda abun yake Allah ya yi masa kashe shi sahabban manzon Allah manyan bayin Allah sai ya hutar da mu rigima yace ma adatu laha kasarata salatin ko wala siyami walakin ni uhibbu Allah wa rasuluhu yace ya rasulullahi ni ba fata na dina sallah bane ba zan je lahira Allah ce ina aiki na bane kawo sallah ba wannan bane ya rasulullah ba azumi bane ma'anan shi dukkan arkanin islamin nan da ake ta daddajewa ba su bane ni tanadi na in aka ce menene guzurin da ka zo da shi lahira zan ce san Allah san manzon Allah ka ji fa sai da ya kawo sallar sai ya rafce ta ya ce ba ita ba ya rasulullahi ni ba ba ni da wani tunanin cewa sallar za ta iya fitar da ni ba ni da tunanin azumi ko komai ba da tunani kawai tanadi na san Allah san manzon Allah to idan kana maganan sallah ba mun ba da labarin ta su abdullahi bin ubay bin salul ba ba ta amfani ba ko zaton kai ta kadanta ba ta amfani ba a'a akwai wasu mutane suna nan annabi ya faɗe su ya ce za su zo zamani ne na baya wato zamanin bayan shi su waɗannan mutanen manzala ya tabbatar la'antaccen Allah ne ya tabbatar suna fita daga musulunci kamar yadda kibiya take fita daga bata ya tabbatar da zai riske su yadda Allah ya yaƙi adawa yadda Allah ya wa adawa annabi ce ni ma haka zan mutu ka san yadda Allah ya wa adawa da yazo ko tsinkin su bai bari ba ce fa tara na min baqiya kaga akwai wannan saurayi annabi ce to da zan riske su yadda Allah bai rage kowa adawa ba ba zan rage kowa cikin su ba amma ka san da me manzo Allah ya yabe su cewa ya akwai sallah ba har in kaga ta su sallar ma za ka rena ta kai ya hajiru ahadukum salatahu ma salatihi in kaga yadda suke caccoka newa ana jajjagewa malam ana sallar nan in ka gani da dai sallar ce mafita sai ka ce to ta su ta haye ta gangan sai yadda Allah yi haka annabi ya faɗa in suna karatun alqur'ani manzo Allah ya ce karatun ka sai kare na naka akan nasu amma ni suka rasa wani sai ce bai san dalilin da abin da suka rasa ba sai a ce su wannan ba za su ce maka ba sa san annabi Muhammadu ba wannan da ake bada labari yadda duk kai da su kace makiyan annabi ne ba za su yadda ba amma dai abin da za ka gane su rena darajar manzo Allah ka san da inda ka gane haka asalin abin da ya sa hadisin ya samu ba Abdullahi bin Kuwaisa ba ne ya tashi gaban manzo Allah ya faɗa manzo Allah kalma ta munan ladabi yace ya Rasulullahi a'adil ka ji ba a'adil kai adalci da Allah kai adalci da wani aka faɗa ba manzo Allah ba zagi ne ba zagi bane wulakantarwa ne ba wulakantarwa bane nasiha ce nasiha ce to amma a janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan mutumin abin da ya aiki ana so a faɗa ma ko da kana ga wannan kalmar in ka yi ta ga wane da wane nasiha ne abin daidai ne kar ka yi tunani in ta je janabin annabi za ta zama haka a'a tana iya canjawa ashe izan abin da za ka faɗa a janabin sinna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zama kuskure ya zama aibi ya zama dalilin halaka ka iya faɗin shi ma ga wani ka samu lada dan yanzu in nazo na samu wani daga cikin bayan Allah na ce masa wane ni ko yana baka shawara cikin lamuran ka kai adalci nasiha na mar har zan iya samun lada haka ne amma gashi an je mutuna rasulullah da wannan kalmar da in wani kawara za ka iya samun lada amma ta zama dalilin da annabi ce wannan ba ma shi ba fa shi ka wannan dama ismail zuri'ar shi ma da za su zo baya duk yawan sallar su sai Allah ya kona su masu koyi da irin ɗabi'ar shi duk yawan karatun Qur'ani sai Allah ya kona su rena manzon Allah dan Allah yanzu idan aka samu wasu al'umma a wannan zamanin suka zo suka ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mutum ne kamar kowa shi wannan ba yana da namin manzon Allah bane kalma ce ba wanda idan mai ita bai tashi ma yayi kokari yayi ƙarin bayani ba in ya tsaya akan haka kawai ya tafiya shi to tana iya bayuwa ma zuwa garinta ai a cikin kowa akwai makil akwai gabi su su makil ba mutane bane ne to in ka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi mutum ne kamar kowa kai shiru wai kana nufin a kowa din hadasu David hadasu Michael akwai hadari in ka dawo kace ai musulmi kake magana a musulma akwai mashayin giya akwai masu neman mata akwai masu nau'ikan zunubai har su din ma suna cikin kowan da kake kwatanta janabin sinna Rasulullah da shi akwai buƙatar mai wannan bayanin ya zo ƙarin bayani in ba haka ba to kalmar tana ƙoƙari ta kai shi zuwa ga kafirci amma duk da haka idan aka ɗauka a cewa ai zai ce maka ƙur'ani ne ya faɗa kulin na ma ana basharun mithlukum sai mu ce to ai ala shiga fata malam a tambayi alaran momi wai kulin na ma ana basharun mithlukum a daidai wurin aya ne ko wakafi ba ko ɗaya ba aya a wurin ba wakafi a wurin ba za ka samu wakafi ba a wurin dole ana so ka wuce bayan mislukum sai ka ce yuha ilayya ai ko daga nan an san bambanci kai din ma basharun din kai din ma yuha ilayka idan ba idan fa ba a yi maka wahayi kai tsaye wannan kwatancen da kake so ka yi da sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam da sauran mutane an fada maka akwai bambanci shi kam yuha ilayhi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma idan mutum ya dage akan wannan sai ce to shikenan kai mai irin wannan zancancin da duk inda ka ji an ce kulin na ma ana basharun mithlukum kai ba za ka je da kowane ƙarin bayani ba kawai mutum kaman kowa dole sai an biyo ta wannan wurin hankalin ka zai kwanta sai mu ce to shikenan saboda kai dama Allah ya saukar da wata aya a wani wuri a gefe can wajen suratul an'am dan ya faɗa wa mutane in dai irin wannan karatun ka haddace to za ka tashi a dabba da kai da kyanke su duk daya ko domin alqur'ani ya ce wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa kuma muna wasalu da dabba da tsuntsu su ma al'ummatai ne kamar ku wannan magana na magana da wanda ya gane kawai mitulukum dole sai an kwatanta manzala da sauran mutane saboda mitulukum ta zo a daidai wurin to ce to kai kuma sai a danganta ka da hankaka ko a danganta ka da alade ai duk qur'ani ne so da haka wannan soyayyar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gari shi fita daga wani wuri zuwa wuri amma da duk cikin janabin sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan soyayyar ta manzon Allah ita ce addini shi ya sanya wannan sahabin da ya faɗa ya ce shi tanadin shi kawai san Allah da san manzon Allah manzon Allah sai ya murmushi sai ya ce masa yanzu ku ji ba abin da manzon Allah ce ba ce masa ba ka zauna aljanna ba ce masa ba yayi ka ketare hisabun ka taci a'a shi wannan ya ma wuce dan aljanna shi dan fadar annabi Muhammadu ne kawai kai je ka sha kwanan muka kawai duk inda annabi Muhammadu yake kana wurin kawai almaru ma mana haba an ta ma mana habta ba magana aljanna ke shi yanzu ya wuce aljanna dan ita ma aljannar abin da yasa ta zama aljannar har ake sha'awar ta dan an ce mana in an je lahira nan ne inda masaukin manzon Allah yake to sai muke son duk mu zama yan aljanna saboda masaukin manzon Allah kenan wallahi azim da a ce annabi alaihi salatu wa salam an je lahira wani wuri ne yake ba aljanna ba to da ba wani mai hankalin da zai zo aljanna shehu mushibra radiyallahu ta'ala anhu yana ce yana yana ce walau lan tazabun fil jinani bi nurihi ko bi nashrihi lama hannana hawal khuldi kullu mubassir dukkan mai hankali abin da yasa yake son aljanna saboda a nan ne annabi Muhammadu yake a nan ne in aka shiga za a ni'imtu a ji daɗi da shakar ƙamshin annabi Muhammadu sai ke ba dan da wannan ba wallahi duk mai hankali ba abin da ya hada shi da wani mararin aljanna da wani tunani yana kan aljanna ina ruwanka da wani aljanna ai duk inda manzon Allah yake nan ne wurin nema karka ce kai kawai aljanna aljanna manzon Allah kawai duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nan ne wurin nema so da haka wannan sahabin kai tsaye da ya aje sallar ya aje azumin ya aje komai ya zo da san manzon Allah ta ka ce to kai fa duk inda annabi yake nan kake ba magana aljanna ake yi ba ashe a sai mu gane san manzon Allah yana gaban komai kuma shi kadai ne in aka samu an samu komai in aka rasa shi an rasa komai shi yasa shi radiyallahu ta'ala anhu shi ma ke ta bi saumi bi saumi wa hajji lam asik fal wasaiqu bi fadli karimin yawm tubla saqai yace ni ma ta wancan sahabin yadda bai bai dogara da sallar shi ko azumin shi ba shi radiyallahu ta'ala ce ni din ma fa ban dogara da sallah ko azumi ba kawai na dogara da falalar Allah tabaraka wa ta'ala shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan to alhamdulillah dai mun gode wa Allah mun gode wa Allah da muka zama masoyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na faɗa da farko annabi alaihi salatu wasalam ai ko mutum ba musulmi bane ya kamata ya so annabi Muhammad saboda shine rahamar dukkan talikai balle mu musulmai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rayuwar shi gabaki daya a wannan duniya tun daga randa mala'ika jibrilu ya zo ya ce masa ikra to tun daga wannan ranar shekara ashirin da uku a zahirin rayuwar duniyar nan wai kuna tunanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna ya huta bai zauna ya huta ba gaba ɗaya sauran shekara ashirin da uku nan to muƙasaki ne aka yi da tsananin rayuwa ta kowace fuska dan wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha wannan ya jure ma wannan wahalhalin da mu saboda mu zama abin da muka zama yanzu ya yi inƙazinmu daga fadawa wuta a bakin gaba da mun yi zo da taimakon tun alashe fa hufuratin minan lari fa an gaza kun min haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kullum maganan shi al'ummata a duniyan nan abin da ya ta faɗa kenan abin da ya ta nema kenan al'umman shi al'umman shi al'umman shi idan aka je lahira abin da zai ta faɗa al'umma ta al'umma ta al'umma ta game da shirin Allah ta'ala ne ke cewa kullu bari'in ala nafsi wa ummati yaqulu wa yadnu hamidan wa muhammadan a ranar lahira dukkan wani bari'i wato wani kubutacce wato annabawa ke da salihan bayi kowa in an magana sai ce ni yanzu ta kaina nake Allah ta ya zan tsira Allah ta ya zan tsira sun manta kowa amma a daidai wannan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abin da yake cewa ummati ummati ummati yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kullun maganar shi akan mu ne Allah tabaraka wa ta'ala ya kalli manzon Allah ya jeranta masa ni'imomi ƙarshe ya ce masa ni'imomin da na maka ya rasulullahi ba ba ƙayyadaddu ba ne ba iyakantattu ba ne amma ma babbar ni'ima sai an ji lahira wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda za mu tafi a lahira wallahi Allah ya ce na rantse Ubangijinka sai ya yi maka kyautar da sai kai da kanka ka ce ya isa haka. Sai ka ce ya isa haka. Me manzo Allah ya ce? Manzo Allah da Jibril ya karanta maka wannan ayar sai ce wallazi nafsi bi yadihi la arda wa wahidu minhum mutifin Ka ji ba a daidai wannan lokacin ma manzo Allah al'umma shi ta faru masa yace ai kuwa in haka ne na rantse da ubangiji na tun da dai har Allah ya rantse ce zai ban kyauta har sai na ce a bari haka yace wallahi ni kuwa na rantse ba zan ce wa Allah a bari haka ba matukar akwai sauran mutum ɗaya daga al'umma ta a wuta ka je yadda manzon Allah yake ji da mu wai sai mun zo mun ba da wani ɗan lokacin mu a shekara mun kashe wasu 'yan kuɗin mu mun yi murna da manzon Allah mun ce juna murna da wannan mai son namu sai a sai a rika ganin cewa wai har ma mun yi laifi me muka yi ma a cikin janabun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda alqur'ani yace manzon Allah abin da yake masa nauyi yake masa wahala shine idan ya ga mu'mine za su sha wahala ba abin da yake da kwaɗayi da nasi akan shi kamar ya ga tsira al'ummar musulmi laqad ja'akum rasulun min anfusikum wata kira'a shaza tana ta min anfasikum daga ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkanin mu mun sani har idan an zo an gama hisabi akwai al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin al'ummar musulmi waɗanda sun ɗau manya-manyan zunubai kuma mashi'ar Allah ta bi ta kan cewa sai sun ɗan biya ta wuta waɗannan al'ummar za a koyi wa manzan Allah su ba zai gansu ba har sai an gama hisabi an ɗauke su an je an jefa wuta lokacin da ake bin kan siraɗi wasu suna ƙetarewa wasu sai kamar ta ɗan zami wa in minkum illa wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladina taqaw ونظر الظالمين فيها جسيا to idan aka zo waɗanda suka shiga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya riga ya yi ceton shi daman lokacin da Allah ya bashi daman ya ceci al'umma ka ji wani abu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan kyautar ceton da aka mun ga tiket an bani na shiga aljanna shine ma'anar ceto ai ga tiket an bani na shiga aljanna sai ce to na adana in an je lahira wannan tiket din ma'abuta manya-manyan zunubai suna adanawa suna adanawa ka ji ma ma'ana duk wanda ya zo da 'yan ƙananan zunubai aka ɗan gyaggyara ya wuce aljanna shi wannan ya sha akwai waɗanda su kuma sun ɗauko kayan laifi kastam sun tare sai ce to su ne zan zo in gaba tiket wai ma'ana an zo an yi awon kaya an dora kaya a skeli waɗannan mutanen ka ba irinsu manyan zunubansu sirrin jahiladan so da haka ina za a nufa da su wuta manzala ce to daman dan su na tanadi wannan tiket ɗin wannan za shi wuce ce to na ce shiga tiket wannan aikin shi bai kai shi yadda zai shigar da shi aljanna shi to idan aikin shi bai kai ba aini ina da wani alkawarin cikin da aka bada na bashi sai yi ta badawa sai yi ta badawa sai yi ta badawa shi yasa shehu radiyallahu ta'ala anhu ya faɗi wani baiti ka san shehu radiyallahu yana yin maganganu wasu lokuta da harshen zamanin shi masu fasara diwani idan sun zo sukan ce wai shehu yayi tawazu ne anan a hakika ba maganar tawazu bane saboda shi ne kudubin zamanin shi yakan yi magana niyabatan an zamanin shi niyabatan an zamani ko kamar inda yake cewa a walam ya'ti abdun bil jara'imi za'iran maqamaka mithli fil quruni wa fil umam walau tahmilu al ayyam mal abdu hamilun la azlamat al arja'u biz zambi wa suram masana suka ce yana magana da hashin zamanin shi ne yace tun da zamanin musulunci ke ba a taɓa yin zamanin da ake saba wa Allah kamar wannan zamanin da mujewa so da haka wannan zamanin da shehu yarsallahu anhu yazo kuma wannan in ka kalla za ka gane haka ne hakika lambar saba wa Allah dan idan ka kalli maganar shehu tijani radiyallahu ta'ala na cikin jawahir ma'ani tun zamanin shi ma kenan yake cewa wannan zamanin da muke cikin shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu yace wannan zamanin da muke ciki zamani ne da zai iya cewa kamar an yi ruwan tufanin zunubi a wannan zamanin ba wani mutumin da zai ce zai iya zuwa ya killace kanshi daga zunubi yake dan a da a baya zunubi kai ne kake iya zuwa ka same shi a inda yake idan ka je ka samu wani wuri ka killace kanka to za ka iya taka tsere da zunubi shojja ne ce to amma ban da yanzu yanzu zunubin shi ne zai same ka a inda kake sai ce mafita a wannan zamanin shine mutane su lizamci mukafiratu zunuba kawai duk abin da kasancewa ya zo a nassi na qur'ani ko sunnar manzon Allah cewa wannan abu idan an karanta shi Allah yana gafarta zunubi ko wannan aiki idan an yi shi Allah yana gafarta zunubi shi da ce kan lizamci wannan kawai shine mafita a wannan zamanin wannan fa zamanin shehu tijani kenan kuma kullum abin ƙara tabarbarewa yake yi ko ashe in an ce zamanin shi Ibrahim ya faɗi cewa zamanin shi zamani ne da saban Allah ya yawaita ba mamaki bane to da haka shine wannan yana magana ne da harshen zamanin shi walau a walam ya'ti abdu bil jara'im za'iran maqamaka mithli fil qurud yudunta kaman ni dai ma'ana kaman zamani na ba taba wani zamani da masu zunubi suke zuwa gaida kamar ya Rasulullah kamar wannan zamanin masu zunubi zo gaida manzo Allah yake ba taba yi kamar wannan zamanin to a can yana magana da harshen zamani shi yana zata cikin sirrin kalbi ne yana magana ceton manzon Allah sai ce wa inni ya azuha bashiru falam anallaha sababan illa al-kaba'ir tulam yace ni ya rasulullahi ina so idan na je lahira ni ba aiki na nake so kai na aljanna ba ceton ka nake so ya kai ni to da haka tunda ina so in je lahira cikin mutanen da kake ta sai na fara bibiya in ga me ake yi a samu cetonka me ake yi a samu cetonka yace sai na ji ana sai na ji hadisin yana cewa shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati ai shafa'a ta ceto na na ta na darmin masu manyan zulubai yace sai na fara anan abinda shi yake son faɗa bishara ne ga waɗanda suke al'ummar manzan Allah in dai suna son annabi Muhammad in dai akwai wannan soyayya in an gaskata cewa manzan Allah yana da daraja a wurin Allah wanda har zai yi ceto to wannan zuciyar mai wannan zuciyar kar yayi kadudi qul ya ibadiy allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an shoyayye da masu zunuban wannan zamani in dai da san annabi Muhammad yana ce to kar ku yi karfi kar ku yi tsammani saboda ai ba zunubai bane ake tsoro to ai ala alla rahmat rabbi hina yaqtimuha ko ko hina yaqtimuha ta'ti ala hasabil isyani wal liman so da haka akwai rahamar Allah da ya tanada ga ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ga ahlul kaba'ir so da haka shi yana yin bushara ga duk wanda yake son manzon Allah ko ya yake tsakanin shi da Allah kar ya yake tsammani amma dai kuma ka'idar mumini kar kuma ka ji an ce akwai wani tanadin ceto ga ma'abota manyan zunubai sai ka ji kai dan abin da kake aikatawa na zunubai za ka ci gaba da yi kuma ba shi ne ka'idar ba shi mumini kam yana saba wa Allah tabbas amma baya isra'i akan zunubi ko allazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun shi mumini baya isra'i akan zunubi kamar dai kwatanci shi direba ne da yake tuka mota direba da yake tuka mota kar kai mamaki bacci zai ya daukar shi ko ya samu gafala yana cikin bin titi sai ya sai kaga ya dan sauka shoulder haka ne amma da ya sauka shoulder in yana son kanshi da lafiya ke yi zai dawo titi haka ne idan ya ki dawo da mota titi za ta hadari to shine muminin da ya dan samu zamewa haka ya je zuwa ga wani dan aikin sabo kaɗan to in yana son kanshi da lafiya ya yi maza ya dawo ya tuba in ba haka ba ya zarce to wannan motar ta sauka shanda mai ita ya dawo da ita za ta iya zuwa ta buji komai kuma a lokacin sai abin da Allah yi to haka mumin yake dangane da sabo amma abin da ake nufi shi kanuni shi ne ka je ka yi sabo sai ka yi tunanin cewa ai wannan sabon ka gani a hadisi ko ka gani a aya duk wanda ya sabo irin haka Allah sai ya mai azaba to tunda ni already na riga na yi kenan ya tabbata za a mun azaba kaga shi kenan bari in ci gaba da sha'ani na wanda shine abin da ake yi jiwa tsoro ga wanda ya kanudi duk wanda ya kanudi ba zai iya dawowa ba shi ya sanya ake cewa wata rana wani ya zo wajen sinna abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa yadda ya tambaye shi yace sai maza halil qatil min tauba yace ya tambaye sinna abdullahi ibn abbas yace mutumin da yayi kisan kai da gangan idan ya tuba Allah yana iya yafe mar sai ce yayi Allah baya yafe wanda ya kisan kai shikenan sai ya tafi bayan wani lokaci da jimawa sai wani ya sake zuwa da sam irin wannan tambayar ya tambaye shi sai hal lil qatil min tauba shin yanzu wanda ya kashe wani da gangan idan ya tuba Allah yana iya yafe masa sai na Abdullah bin Abbas yace kwarai Allah yana yafe masa to bayan ya tafi wannan suka halarci waccan tambayar da wannan suka tambayi sai na Abdullah bin Abbas amma ku kwanaki ai wani ya zo ma da irin wannan tambayar amma sai kace Allah ba zai yafe mar ba yau kuma wani ya zo ka ce Allah zai yafe masa ya aka yi ko ka manta da wannan fata wanne ko daga baya ka sake cin karo da wannan ne sai ce a'a wancan na farko da ya zo ya tambaye ni ya ce na ga alama a fuskar shi bai kai ga yin kisan ba ne amma yana shiri ne zai yi amma yake tunanin shin wai yanzu idan ya yi kisan nan bayan ya husa haushin shi in ya dawo ya tuba Allah zai yafe mar da na ce i to zuwa zai yi kashi kawai ya dawo ya tuba shi yasa sai nace masa a'a kaga da nace a'a ba zai je ya kashe ba yace shi kuma wannan na yau da kuke tambaya akan shi kuma already ya riga ya yi kisan yanzu yayi nadama ne yana nema ya in ya tuba Allah zai amshe shi da na ce mar a'a to abin da zai faru zai je ci gaba da kashe mutane ne kawai tun da already shi ya riga ta baci tsakanin shi da Allah to daga yanzu ko halala kai masa ko kallon banza sai kashe ke wuce to me ya rage masa daman wuce ta ya riga ya shiga sai na ce masa eh in ya tuba Allah zai amsa alal akalla dai ba zai kara kashe wani ba kaga an yi ta wani malami ko wanda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke ba mu labari bambancin a malami da bai ibada kawai wani mutum ya zo ya kashe mutane har 99 hadisin manzo Allah da shahararre ko ya zo ya tambayi wani mai bauta ya ce ni fa kisan kai ne na kashe mutane har tisɗin da tara amma yanzu na yi nadama shi ne nake tunanin tuba me zan yi Allah ya je mun wannan mutum ba malami bane amma salihin bawa ne yana tabotan Allah ya kalle shi sai mutum tisɗin da tara sai shi ka kashe kuma kake zata Allah ya je ma ce wallahi ba zai yafe ma ba kai kai kenan kawai shi kenan ce yanzu Allah ba zai yafe ma ce wallahi ba zai yafe ma ba rai fa rai ɗaya ma ومن يكش المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم balle biyu uku tis'in da tara shi wallahi Allah ba zai yafe ba kai kai kenan sai ce ba zai yafe ba kace wallahi ba zai ce to bari in ba tsare ni sai ya kashe mutum mai ba tsare ni har yanzu ce bata nutsu ba ya tafi je ya samu wani malami shi kuma ya tambaye shi ya ce na kashe mutane har dari amma na kasa samun nutsuwa a zuciya sai ina so da duba shin yanzu Allah zai yafe mun yace Allah zai yafe maka ina wannan maganar dan mu fahimci maganar da shehu radiyallahu anhu yayi saboda akwai zari'a wasu lokuta irin waɗannan maganganun sai wasu su ɗauka su tafi suna cewa ai shi kenan ai tunda muna son annabi ai tunda muna son shi ai duk abin da muka yi a a kawai ana magana da wanda already ya riga yayi yana so ya tuba to karkari ne masa kofar tuba ka allaka zaton shi kyakkyawa da soyayyar da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wanda bai yi ba to kar ya je yayi saboda yin kamar a yi wa Allah a shishigi ne da kuma nuna wa Allah tsaurin kai Allah ya hana ka yi to wannan kam akwai hadari a ciki so da haka maganan dai da nake shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tanaji shafa'ar shi dan waɗanda suke masu manyan zunubai to nake cewa akwai waɗanda already Allah ya hukunta za su shiga wuta idan sun shiga wuta an riga an gama hisabi sun shiga wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin aljanna zai ji waɗansu suna kuka suna kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ah wai yanzu har akwai wani daga al'ummata da ya saura a wuta akwai wanda ma ya shiga wuta cikin al'ummata a ce ya rasulullahi akwai kaji kaji kaji abin da ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce azumat musibati in ku haka ne lalle abu ya girma sai ya fito daga aljanna sallallahu alaihi wasallam ya taho wuta yana zuwa bakin kofar wuta wuta za ta mutu annabi alaihi salatu wasallam ya shiga cikin wuta zai gane al'ummar shi saboda gurrun muhajjali min asar min asar wudu a fari biyar din nan haske a fuska haske a hannaye haske a gababuwa sai ya fufudo su sallallahu alaihi wasallam a kai su inda za a wanke wannan a datti da mugunyar da cutar wuta a je a saka su aljanna wannan fa shine annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duniya yayi tsaye dangalin mun tsira ta hanyar tura mu akan hanyar Allah wanda ya karkace ya je lahira aka samu mugun kaya a gaban shi a cikin kayan shi a nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai kyale ba zai shiga ya tsaya ma waɗannan bayan ya cece su bayan sun zo da manyan zunubai in an wuce waɗanda suka shiga wuta already manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai tsaya ba sai ya butar ya sake fito su sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ba la arda wallazi bi nafsi wallazi nafsi bi yadihi la arda wa wahidun min ummati fi nar wannan shine annabi Muhammad ku ji san da yake mana ku ji tausaya mana da yake yi ku ji tsayawar da ya sallallahu alaihi wasallam ta mu yanzu ba za mu iya mukafa'a ga manzon Allah da soyayya da yabo a gare shi ba to duk abin da muka yi a janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yabo duk abin da muka yi ga janabin sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na soyayya wallahi mun takaita bai ba mu yi abin da ya kamata mu yi a janabin manzon Allah ba mu kyale ma masu cewa wai ana tsanantawa a cikin san manzon Allah mu kyale masu cewa wai ana yin guluwi a cikin yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta al-Imam Yusuf an-Nabhani a cikin Saibatul Garra yace masu cewa wai ana yin guluwi cikin manzo Allah kaza kaza yace a wai dal guluwi wal gulawa ina guluwi ma ina bai guluwi a cikin dalilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai duk abin da ka zuba a cikin dalilin manzo Allah an sai ki hadara an sai ki kawai dai ka kiyaye karka ce masa Allah karka ce masa dan Allah al-Imam al-Busiri yana ta da amajjatu an-nasara fi nabiyyihim fi nabiyyihim wa hukum bima shi'ta madhal fihi wa hatajibi وانصر إلى ذاته ما شئت من شرف وانصر إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه لو ناسبت قدره آياته عظما أهى اسمه حين يدعى دارس الرمم لم يمتهن بما تايا الوصول به حرصا علينا ولم نركب ولم نهم آية الوراء فهم معناه وليس يرى في القرب يرمون فيه غير منفهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من ربا الله تبارك وتعالى يكار من سمن الله الله يبر مد النبي محمد duk abin da zai kusanta mu da hadaran manzon Allah Allah ya sauƙaƙa mana wannan abu mu iya yi da mu samu kusanci da hadaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai taɓa zuciyar mu ta raunana cikin janabin na Rasulullahi wajen yi masa hidima wajen yi masa salati wajen yabansa wajen soyayyar shi wajen san dukkan wanda yake yi da ta'alluki da manzon Allah duk abin da zai kama da rauni a cikin wannan ayyuka Allah ka nisanta mu da shi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ayyukan abuwa na dan tsawaita ga malamai kuma waɗanda su ya kamata a ce an bar wa filin sun shayar da mu a muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala wanda suka shirya wannan majalisi Allah ya saka musu da alkhairi wanda suka yi hidima kowace iri ta jiki da jika Allah ya saka wa kowa gwargwadon niyyar shi kar mu ce gwargwadon abin da ya kashe kar mu ce gwargwadon aikin da ya yi dan kila wani yana nan naira shi ɗari biyar ya ɗauko ɗari uku ya bayar ya rike ɗari biyu kaga 60% na dukiyar shi kila wani yana da miliyan goma ya ba da dubu goma kaga shi wannan kowa fitan da kai ba to gwargwadon niyyar kowa muna fatan Allah ya wa kowa sakayya da gwargwadon niyyar shi akwai waɗanda su tun da aka fara shirin taron nan ba sa jin daɗi har yanzu da ake zaman nan ba sa jin daɗi kila akwai wanda in mabocin wurin nan ne da ya rika jin wannan sautin lasifikan na maulidin annabi tara idan tibin gidan shi tana kunne ya kure balon abin da ake faɗa a tibin ya ɗauke masa hankali da ya ji wannan ko to su ma muna fatan Allah ya saka musu da alkhairi alkhairin da muke fata Allah ya saka musu da shi shine ya shirye su ya zama bade in an zo za a yi wannan maulidin da su za a yi kaga in Allah musu wannan sakai ai alkhairi ya samu ya da manzon Allah baya son kowa daga al'ummar shi halaka wallahi kuma ba ma son kowa ya halaka saboda haka duk abin da muke yi na rigima da waɗancan mutanen ba addu'an mu bane a tabbatar halakaku ne kuma su tabbata kan halaka ba ma wannan fatan mu abin da muke tausayin su yadda muke jin daɗi ana yabon manzon Allah yadda muke tsagalgalewa cikin sha'anin manzon Allah su ma a zo a yi tare da su ai annabi Muhammadu nan namu ne mu da su gaba ɗaya dan me za su koma gefe mu muna kishin su muna tausaya musu to dukkanin su kuma muna fata Allah ya saka musu da alkhairi ma'ana Allah ya kawo su cikin wannan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh